قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن إكرم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال حرم الله عز وجل مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يغضب شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرض فقال الأباس رضي الله تعالى عنه إلا الإذخرة لصعبتنا وقبورنا فقال إلا الإذخرة وهذا الحديث محمد بن عبد الله بن هشام يا رتدم إمام البخاري قال حدثنا عبد الوهاب إيش عبد الوهاب يا رتدم قال حدثنا خالد خالد يا رتدم عن إكرمه ya karbo daga ikirama an ibn abbas daga abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala kuma an nabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya karbo daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam qal abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam harrama Allah azza wa jalla makka Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta makka ya kuma sanya ta harami dina da mana mana haramtawa ba a zubar da jini a ciki ba a zalunci a ciki ba a gittawa ko ta'addanci wa wani a ciki ko da dabba ce ko dabba ce ba a yi ta gitta mata ba a ciki za ka shi Allah ya haramta makka halatta inda li ahadin qabli ba ta halatta ba li ahadin ga wani qabli Allah bai taba halatta ma wani makka ba ya taho yayi abin da ya ga dama ya yaƙe ta ya zubar da jini ya kwace dukiya ya yi kaza duk babu karni baya wala da ahadin ba yi kuma kuma Allah kaga can lam ta inda bi ahadin qabli ba ta halatta ba ga wani gabanina wala da ahadin ba'di kuma ba ta halatta ba ga wani baya na kenan wannan manzo Allah sa zai tafi su siya wani abu da Allah ya kebance shi shi shi kadai kafin shi wani bai samu ba bayan shi wani bai samu ba uhillat li sa'atan min nahar ni din ma an halatta min ita wani dan lokaci kadan watan min naharin a cikin yini ba wai duk yinin ba ma yan awoyi ne kadan aka bani dama in yaki makka wannan da shine abu hanifa da wasu daga malamai suka ce lalle an bude makka ne da ƙarhi da ƙarhi tunda annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce ni din ma uhillat li sa'atan min nahar ni din ma an bu an amman izini an halatta min ita wasu awoyi ne ke bantattu na yini ina cin makka kuma Allah tabaaraka wa ta'ala ya dawo mata da alfarmarta la yuqtala khalaha ba a yankan ciyayin makka makka saboda alfarmarta duk da ciyawar ta ba a yadda ka yanka ba wadda ba a yadda a yanki ciyawar ta ba a yadda a yanki wanda ke cikinta ba e na rayuka e na mutum ba za a yanka ba la yi kala a zubar da jinin wani babu wala yi udodo shajaruha kuma ba a karyo can yankowa dukkan shi mafhumuhu alƙadu alƙadu yanka to yankan in na ice ne sunan shi daban a larabci in na ciyayi ne yankan sunan shi daban amma duka mafhumin shi kaɗu yanka aika ko ga hausa za a ce an yanko ciyawa amma ice mai reshe sai a ce an karyo an karyo to shi ne ya ce wala yi ƙududu ba a karyo shajaruha itacen makka wala yi na farsaiduha ba a firgita a tarwatsa wata sai duha abin farautar makka duk abin da ake farauta in ka gan shi a makka ba wai ka farauce shi ba ko hirgita shi kakkai don haka shehu khalilu a muktasar da ya zo a cikin bayani na watan mahzuratul ihram sai ya ce waharuma alal muhrimi bil ihram ko sai ce ta'arrudu barriyin ba sai dubarriyin ba ta'arrudu ko wani ya koro ya ce taraman taraman taraman kai harma da hajji kuma cikin hajji to ba ka yi sau in kai haka ka yi haramun in aka yi farauta abin sai ka biya sai ka biya faje za'un mislu ma katala minina ko faje za'u misli ma katala duk kirawai sun yi don haka ba ka hirgita shi balle ya zautu ba ka wani ya ce taraman taraman ka tara mai duk ba ka yi to sai kawo wata kalmar da za ta ɗauki farautar da taimaka mu wani farautar da hirgita abin farautar sai kawo ta'arrudu barriya saboda zai ɗauki wancan ma'anonin kada a ce to ai ita shari'a farauta ta ce ba a yi don haka ka iya ce ma wani taraman taraman shi wancan ya tarama kai ba kai kai ba to shi ne to shine sai ci wala yunfaru sayduha wala tultaqadu luqdatuha saboda alfarman makka ko cintuwan makka ba a dauka ba a dauka abin tsintuwan makka illa li mu'arrifin sai wanda ya san in ya tsinta to magana ku cigiya ce zai tayi har sai ya gano mai ita ita wannan tsintuwa ai ka san tsintuwa in ka dauka tana da doka ka ci gaba da cigiya ta har shekara in baka samu mai ita ba sai ka je ka yi mai sadaka da ita in abin da ke lalacewa ne ka yi amfani da shi in ya taho ka biya shi ko ka yi mai sadaka da shi in ya taho ka ce ka yi mai sadaka Allah ba shi lada a yi ko a kai bitul mali aji ce da ake aji a kayayyakin tsuntuwa to amma ita a cikin makka in ka ɗauka ku ba magana shekara sai da ka gama ita don haka gudun haka ba a ɗauka gudun haka ba a ɗauka gudun haka ba a ɗauka to saboda sauƙaƙewa saboda sauƙaƙewa to sai wasu suka ce to a iya ɗaukar amma sai a kai wa wata hukuma gatanin da mutum ya tsinta sai ya biya su da ya tsinta sai ya ba su ko shi wasu ne ke da wannan sassabcin amma suka ce a ko tsintar ba za a yi ba illa limin arabin sai wanda ya san in ya tsinta fa zai ci gaba da cigiya har a gano mai shi saboda alfarmar wurin to yanzu inda aka ce tsintuwa ma kakka yadda kai in ba don za ka yi ta cigiya ba haka gane mai shi to ina ta ga mutum ya ɗauki haƙƙin wani ina ta ga ya ɗauki haƙƙin wani faɓalar abbasu duk ma'ana fa harama hane allah ya haramta makka ya sanya ta harama ba a zalunci ba a cin haƙƙin wani a ciki فقال الأباس أباس رضي الله تعالى عنه يج إلا الإزخير لساغتنا يج يا رسول الله سيف إزخيرا ثوري لساغتنا يج سبودا مكيرا فرفرم مكيرا سنا أنفاني دشي وقبورنا كما أنا أنفاني دشي أكبر برا shi wannan icen na tsaure wanda an taba kawo shi nan dumin gan shi tsaure to wannan tsaure din me kamar gamba ko yana kama da gamba haka to irin shi suna amfani da shi watan wajen kaburbura kuma suna amfani da shi watan abu yut ɗakuna yin rufi na ɗakuna za a jejjera kyamomi kuma sai a jejjera shi shi ma sannan a sa hakukuwa duka a hada to wannan da abbasu ya ce ya rasulallahi ya ce illal izhir amma banda tsaure ko lisagatina faƙala sai mun zan ce illal izhira saboda shari'u ne abinda ya ce shari'a ne ya zama shari'at yanzu an istisna ishi amma fa kafin mun zan ce illal izhira har izhiran ba za a cire ba amma yana cewa illal izhira to ya zama doka yanzu an cire izhira tsaure shi a iya cire sa a iya karyo shi a iya ciro shi shi bai cikin abin da aka hana وقال أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه شنو؟ رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لقبورنا وبيوتنا أبو هريرة رضي الله عنه يجي وأن الإمام البخاري يا يا أنبتش وأن تعليقي يا كاوش موصولا كان إن مكوتو كتاب العلم كتاب العلم يا كاوش حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان أن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليس الحديث وفيه wannan tsawatar da manzo Allah sallallahu alaihi yayi saboda wasu mutane sun kashe wani mutum daga bani watan watan an kashe wani mutum anna anna khuza anna khuza'a qatalu rajulan min bani layth kabila khuza'a sun kashe wani mutum daga bani layth to shine manzo Allah ya fushi ya tsawata yana fadin alfarman makka da girman a kashe rai cikin ta to shine cikin hadisi sai ce illal izkhira sai tsauri to me dalilin cewa ilal izkhira sai ce ilal izkhira ya rasulullahi fa inna naj'aluhu fi buyutina wa quburina ya rasulullahi amma banda tsauri dai ko eh cikin abin da ba a yanka na ciyayin makka saboda muna amfani da shi a dakunan mu na gini kuma muna amfani da shi a kaburbura fa qala annabi illal izkhira sallallahu ta'ala alaihi wa sallam manzo Allah ce sai fa tsauri to wannan kare al-Imam al-Bukhari yayi waslin wannan ta'liqi can baya a kitabul ilm waƙala abanu bin salihin anil hasani don za a ga tuya aka yi ina daga wa imamul bukhari ya karba har kan abu huraira ba isnadi to sai aka ce ai ya kawo shi mausulan ya kawo shi da isnadin shi can baya a kitabul ilmi farko farkon kenan littafin وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مثله abanu ibn salihin yace anil hasan ya ji daga hasan ibn muslimin an safiya ji daga safiya binti shayba ita kuma tace sami'tu nabiy sallallahu ta'ala alaihi wasallam mislahu taji manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam mislahu kwatan kwacin irin wannan hadisi wannan ta'liqi shi kuma yaya huskar shi aka ce ibnu majah yayi waslin shi da isnadin shi ya kawo shi tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan har yake haddasana abanu musalihin an al-hasan ibn muslim ibn yanaki an safiya binti shayba qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu amal fati fa qala ayyuha an-nas inna allaha harrama makkah yawma khalaqa as-samawati wal-ard fa hiya haramun ila yawm al-qiyamah la yu'dadu shajaruha ولا ينفر صيدها ولا يؤخذ لقطتها إلا منشدا إلا منشد فقال الأباس إلا الإذخرة فإنه للبيوت والقبور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخرة فقال الله إلا الإذخرة كاجي إسناد ونن تعليق إلى الإمام البخاري فقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لقينهم وبيوتهم imam mujahid ya ce an tawusin kaga shi ma wannan ta'aliki ne imam al-bukhari ya yanko shi daga hadisi abdullahi ibn abbas wancan wanda aka ambata farkon babin nan wanda ikrama ta kan abdullahi ibn abbas zai taho can a kitabul hajji can a kitabul hajji ma zai sake kawo shi musula zai kawo shi da isnadin shi zai wasu da isnadin nashi amma nan ya ce qala mujahidun an tawusin an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma daga abdullahi ibn abbas ne da Allah tabbata gare shi ya ce abbasu ya ce shi izhiru tsaure muna amfani da shi ya ce liƙainihim saboda watan maƙeran farfaro maƙera masu ƙera dinari da azurfa su ake nufi can ya ce saga maƙera na farfaro nan kuma ya ce liƙainihim wa buyutihim ana amfani da shi wajen watan makera suna amfani da shi kuma nan wajen dakuna ana amfani da shi to kaji babu hal yukhraju lokaci yayi ta اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين eh abinda aka fi so da danye danye ake so sai in babu domin abinda yasa danye ya hibada abinda ake bukata toshe wata kafa domin danye busashe ya kasa busashen ganye to shi zai zai rukurkushe in ya rukurkushe kaga zai saki wata kafa amma danye tun bai bushe ba ya ka tattoshe kafa da shi aka lullube itace da shi to ya ka zo aka sa ƙasa kaga da ɗanyen tuka shi yake da ɗanyen tuka shi yake don haka ake son ɗanye don haka ya ce hashish Mhm, ciyayi ɗanyen ciyawa ɗanyen haki duka shi ne amma shi ɗin in babu wani ana sawa Mhm. ana sa bushashen don ba ɗanyen